أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa masu albarka ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a wannan safiya ta asabar 13 ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda shine daidai da 23 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya domin ci gaba da wannan majalisi a cikin wannan wata mai albarka inda muke tafi a cikin sura mai albarka suratu yusuf zaman da ya gabata idan ba a manta ba lokaci ya tike mana muna tsaka da magana a kan ayata 24 a cikin wannan sura mai albarka inda Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad hammat bihi wa hamma biha sai lokaci ya cin mana malama ku za a maimaita mana ayar da muka kwana akan ta sai mu ci gaba insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين Allah madaukakin sarki yana gaya mana a daidai wannan gaba sa'ilin da ake ba mu kissa ko labarin abin da ya faru da Imra'atul Aziz da kuma Annabi Yusuf alaihi salam na kokarin ribatar shi da tai da kuma bijiran mishi da abin da yake zuciyarta na mummunan aiki da take so ta aikata da Annabi Yusuf alaihi salam bayan ta shigar da shi cikin gida ƙuriyar ɗaki ta rurrufe ƙofofi sai take fitar mishi da abin da yake a cikin ranta kuma da abin da take nufi to sai Allah madaukakin sarki ya ce mana wala qad hammat bihi wa hamma biha lallai ita ta himmatu ta kwadaitu da shi da cewa ta aikata wannan mummunan aiki kuma ta sanya wannan himmatuwa ta ta a zahiri gurin shiryawa duk wani yanayi da take ganin zai bayi zuwa ga tabbatuwar abin da take so ko ta sa rai ko take kwadayi daga gare shi wa hamma biha yayin da shi kuma zance ne na zuciya gifta mishi wanda sakamakon ɗabi'a ta ɗan adamtaka amma Allah maɗaukakin sarki ya ba shi iko ya ba shi ƙwarin gwiwa ya haska ƙirjinsa ya ba shi ikon cin galaba a kan shaiɗan da kuma shaiɗancin da ta zo mishi da shi ya ture wannan tunani a cikin zuciyarsa laula an ra'a burhana rabbi kamar yadda a satin da ya gabata Um, mun yi dogon bayani akan abin da ya shafi taujihin da malamai suke yi na bambanci tsakanin walaqad hammat bihi wa hamma biha ma'ana menene yake nuna bambanci tsakanin hammin ta ita imra'atul aziz da kuma hammin annabi yusuf alaihi salam mun kawo magana ta farko wadda malamai masu tafsiri galibi sukan kawo ta a karo na farko lokacin da duk aka tashi ba da amsa akan walaqad hammat bihi wa hamma biha na cewa hammin ta ba irin shi bane ba hammin annabi yusuf alaihi salatu wassalam ichi na shi hammin hammu khataratin yayin da ita kuma nata hammu israr ne ma'ana shi kawai abu ne gifta mishi ya fado mishi a rai yayin da ita kuma israr yani musirra tana tsaye tana doge akan shi kamar yadda al-bagawi yake cewa shi hamminta hammunta bitun tabbatacce ne shi kuma nashi hammun aridun ya bijiro ne kuma a take yanke ya tunkuɗe shi sa'ilin da kuma akwai wata wani taujihin da malamai wasu malamai suke bayarwa na cewa hamminta da hammin shiga yadda za a samu mafita gurin jin cewa kalmomin ɗaya ne a zahiri ko a furtawa amma kuma ma'anarsu ko abin da Allah maɗaukakin sarki yake nufi da su ya sha bambam ciki waɗanda suka tafi akan wannan akwai abi hayyan rahmatullahi alaihim inda yake cewa wala qad hammat bihi wa hamma biha ma'ana haƙiƙanin abin da ake nufi da wa hamma biha هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجر الأقوال على قواعد اللغة العربية سورة سكتاشي سي سكسنيا maganar ko kuma amsar da suke so su bayar akan ka'idoji ko dokoki na yaren larabci sai suka ce li'annal ghaliba fil qur'ani wa fi kalamil arab galibi dama an tashi magana akan abin da ya shafi ma'anar alqur'ani ana duba menene ɗabi'ar yaren alqur'ani yazo da shi sannan kuma menene abin da yaren larabawa na asali tataccen larabci ingantacce da kuma doka wadda take an yi ittifaki a kai ta ko kuma mafi yarin jaye na malamai sun tafi a kanta sai a dora ta akan gurin taujihin ma'ana sai ce annal jawaba mahzufun abinda ake nufi anan amsar mahzufa ce ma'ana an shafe ta ne yuzkaru qablahu ma yadullu alayhi sai aka faɗi abinda kafin faɗar wannan laula din yake nuna alamar ga abinda amsar za ta kunsa yace irin shi ne kamar faɗin Allah madaukakin sarki fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimina ku dogaro ga Allah madaukakin sarki idan kun kasance musulmai kasancewar ku musulmai shine sharadin in kuma kun samu wannan sharaɗi na cikar cewa ku musulmai ne to ana sa ran cewa za ku dogara ga Allah maɗaukakin sarki sai ya zama to in kuntum musulmi na fatawakkalu alaihi in kun kasance ku musulmai ne to ku yi tawakkali ku dogara ga Allah maɗaukakin sarki gurin sakan al'amuran ku ku jibinta su ga Allah maɗaukakin sarki ya ce fal'awwalu dalilul jawabin mahzuf ila nafsil jawab wannan na farko da aka faɗa na cewa hamma biha ba ana nufin shine amsar ba ana nufin an yi maka ishara ne daga abin da zai iya zamantowa amsar li anna jawaba shurut wa jawabi laula la yataqaddam mala yi dogon jawabi ya kuma ƙara buga mana misali da cewa in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha ta kusa ta bayyana alaƙar da ke tsakaninta da annabi Musa salam lokacin da Allah maɗaukakin sarki ke ba mu labarin abin da ya faru da annabi Musa salam yana jariri da aka yi wa mahaifiyarsa umarni da sanya shi a cikin akwatu ko wani fami ta sanya shi a kogi sai ta yi umarni ga yayar annabi Musa ko ‘yar uwarsa ta bi bayansa ta gani me zai faru har aka je da shi gidan fir'auna abin da aka dinga ana kokarin ga jariri an samu ana neman mace wadda za ta shayar da shi wannan ta karba yake amsa wannan ta karba yake amsa tana ganin sa ta san dan uwansa ne sai Allah madaukakin sarki yace in kadat latubdi bihi laula arbatna ala qalbiha tana gab ta kusa da ta fallasa cewa wannan fa dan uwana ne ku bani ina da inda zan kai shi amsa amma Allah yace laula arbatna ala qalbiha ba dan mu tabbatar mata da zuciyarta ba mun nitsan mata da zuciyarta na cewa kar ta firta wannan yace dan haka jawabu laula din nan yazo gabanin wannan abin dan haka a nan gurin da Allah madaukakin sarki yace wa hamma biha laula arrabatna ala qalbiha yana gab da yaji ya kwadaitu da ita laula arra burhan rabbi sai dai fa ba dan ya ga burhanin ubangijinsa ba hujja daga ubangijinsa to da ya himmatu da ita wanda wannan magana sai ta nuna kenan asali ma annabi yusuf alaihi salam bai kwadaitu ma da imra'atul aziz kamar yadda waɗancan suka tafi akan cewa ya kwadaitu da ita amma kwadaituwa da take takaitacciya mara tasiri wadda tsoron Allah ya bishe ta Allah ya sa bayani na ya fito fili da haka a bisa wannan fassara ta biyu na cewa wa hamma biha laula arra'a burhan rabbi ya nuna kenan ne laula arra'a burhan rabbihi la hamma biha da ba dan ya ga hujja daga Allah maɗaukakin sarki ba to da ya kwaɗaitu da ita da haka bai kwaɗaitun ba a kuma bisa wancan jawabin na farko hamma biha ya kwaɗaitun amma kwaɗayin ko kuma himmatuwar ba ta samu gurbi a zuciyarsa ba saboda ya ga hasken ubangijinsa ko hujja daga Allah maɗaukakin sarki da haka Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa laula an ra'a burhana rabbi na cewa lallai annabi yusuf alaihi salam ya ga wasu hujjoji daga Allah maɗaukakin sarki waɗanda suka ƙarfafi imaninsa suka tabbatar da shi akan hanyar gaskiya suka hana shi amsa abinda wannan baiwar Allah ko wannan mata ta ubangidansa ta zo da shi malamai na tafsiri sun tattauna akan menene burhana rabbihi din a nan gurin me ake nufin da hujja daga ubangijinsa wasu sun ce kamar yadda na muka yi magana a tun satin da ya gabata a gurin kawo maganar ibnu taymiya rahmatullahi alaihi inda malaman tafsiri suka yi ta kawo menene burhanin ubangijin wace hujja annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya gani wasu suka ce a'a sura ya gani ta mala'ika wasu suka ce a'a mahaifinsa ya gani yana hana shi yana razanar da shi akan wannan wasu suka ce a'a umarnin Allah madaukakin sarki akan cewa yana hani ga kar a aikata zina wanda yake a cikin shari'arsa a cikin saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya aiko masa shi ya dinga gani a idanunsa a daidai wannan lokacin amma kamar yadda ibn jarir at-tabari rahmatullahi alaihi yake cewa yace wala hujjata lil uzri qati'atan bi ayyi dhalika kana min ay dukka babu wata hujjawa da take tabbatar da cewa wannan shine daidai wannan ba shine daidai ba a cikin duka waɗannan maganganun yace was-sawabu abin da yafi dacewa shine an yuqala fi dhalika ma qalahu Allah tabaaraka wa ta'ala kawai mu bar shi akan yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa wal imanu bihi kuma mu imani da wannan watar kuma ada zalika ila alimihi duk wani abu wanda yake koma bayan haka mu bar shi zuwa ga masaninsa waye masanin Allah madaukakin sarki Allah ya ce mana laula an ra'a burhan rabbih ba dan wata hujja da ya gani daga gurin ubangijinsa ba mecece nau'in wannan hujjar ba mu sani ba tunda alqur'ani bai faɗa mana ita ba kuma ingantacce suna daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta tabbatar da ita ba dan haka mu dai mun yadda ya ga wata hujja daga Allah madaukakin sarki kuma ita ce Allah ya nufa haskenta ya haskaka kirjinsa ya zamanto ya shiga tsakanin shi da wannan ruɗi da wannan mata ta zo mishi da shi da take so ta ribace shi sai ce ka zalika linasrifa anhu su'a wal fahsha Allah madaukakin sarki ya ce kamar haka ne kamar yanda muka kubutar da shi yanzu to kamar haka ne ma'ana bayan mun nuna masa wannan hujja ta kubutar da shi daga aikata haka to kamar haka ne muka ci gaba da haska masa wannan linasrifa anhu su'a wal fahsha dan mu kawar da mummunan ayyuka daga ya auka a cikinsu, mu kawar da shi daga barna, mu kawar da shi daga aikata alfasha. Yanda Allah ya haska mishi ƙirjinsa ya ga hujja, to sai ya zamanto ya samu wata kariya, ya samu wani aminiti ne ya dinga fadawa cikin abin da yake saban Allah ne ko munanan ayyuka. Kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha. Ibn Kathir rahmatullahi alayhi yace kama arainahu burhanan sarafahu amma kana fihi. kamar yadda muka haska mishi hujja wadda ta zamanto dalili ce da ta kubutar da shi daga yanayin da yake ciki kazalika nuqihi su'a wal fahsha'a fi jami'i umurihi kamar haka ne zamu ci gaba da kubutar da shi daga abin da yake mummuna daga abin da yake sunansa alfasha a cikin dukkanin al'amuransa kun ga kenan lallai da ya dogara ga Allah madaukakin sarki ya nemi agajin Allah madaukakin sarki Allah ya taimake shi ba ma a nan kaɗai ba sai zamanto ya samu tagomashin duka a cikin rayuwarsa innahu min ibadina al-mukhlasin Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa lalle shi annabi Yusuf yana daga cikin bayin waɗanda suke zababbu wannan kalma ta al-mukhlasin malamai na qira'at suna karanta ta akan wajahi biyu akwai wanda suke cewa innahu min ibadina al-mukhlasin kamar yadda muka ji a malama ta karanta mana sai zamanto ismu maf'ulin ne ai lalle annabi Yusuf yana daga cikin bayin Allah waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da su daga shirka, ya kubutar da su daga munanan ayyuka, ya kubutar da su daga alfasha, fasaru mukhlasina sai suka zamanto zaɓaɓɓu ai ikhtarahu Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su. Sa'ilin da kuma qira'a ta bi wajahi na biyu da suke karanta wannan kalma suka ce innahu min ibadina al-mukhlisina sai zamanto bi kasri lam sai zamo ismul fa'il kenan annahum akhlasu dinahum lillah cewa waɗanda suka tsantsanta addininsu suka tsarkake shi ga Allah maɗaukakin sarki suka tsarkake ayyukansu da gariya da alfasha da shirka da sauran duk wani mummunan abu da aka sani to Allah maɗaukakin sarki sai ya ba su wannan dama bisa ta goma shi da haka da waɗannan wajahi ne guda biyu da suke ƙarfafa juna sun zamanto al-mukhlisina wanda suka tsantsanta ayyukansu ga Allah madaukakin sarki saboda Allah ya datar da su don haka akhlasahumullah fa akhlasu dinahum lillah Allah ya zabe su sai suka tsantsanta addinin su ga Allah madaukakin sarki dan haka anan da Allah madaukakin sarki yace innahu shiwa kenan annabi Yusuf alaihi salam lallai ya kasance cikin zababbunmu Allah ya ce waɗanda Allah ya zabe su ya kubutar da su daga fadawa tarko da sharri na shedan kuma wannan sai ya ƙara gasgata mana maganar da Allah maɗaukakin sarki ya hakaito mana a cikin alƙur'ani ala lisani iblis inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa iblis ya ce fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin ashe duk wanda suka tsantsanta addinin su ga Allah maɗaukakin sarki suka nemi agaji a gurin Allah suka nufaci Allah maɗaukakin sarki da gaske to shedan yakan zamanto ya kasa yin tasiri a kansu ko kuma tasirin shi ya karanta Allah maɗaukakin sarki ya samu dace na'am malama
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا إلا أن يسجن أو عذاب أليم Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labari bayan abin da ya gifta ma'ana kamar an hasko mana hoton menene ya faru a wannan ɗaki da ta rufe ga abin da ta faɗa ga abin da annabi yusuf ya faɗa sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da ce ma na wasta baƙal baba ai wasta baƙa ilal babi sai suka yi tsere zuwa ƙofa annabi yusuf alaihi salam yana gaba yana gudu karce ya tsira da imaninsa da mutuncinsa ita kuma tana biye da shi a baya tana tafe tana so ta cin masa domin ta cimma abin da take nufi da haka dukkan su sun yi tsere zuwa ga kofa shi yana gudun kubuta ita kuma tana gudun ta cin masa akan abin da take so ta samu domin ta samu ta biya bukatarta da haka wasu tabaqal baba sai suka yi rige-rige suka yi tsere zuwa ga ƙofa wa ƙaddat ƙamisahu sai ta cafki rigarsa ta baya cafkar rigarsa ta baya ke da wuya sai ya zamanto ta keta wannan riga tasa saboda tsananin ƙarfin da ta saka gurin cafkar rigar wato in ka riƙo rigar mutum daga baya har aka ce ta yage kai ka san ƙarfin da aka sa ba na wasa bane ba wannan sai ya nuna mana irin yanda ƙarfin zuciyarta akan abin da ta himmatu akan shi yake bata sa ƙarfin da wasa ba ta riƙo rigarsa da ƙarfi wanda wannan sai dalilin da wannan riga ta sa ta yage wa alfa ya sayi da halagal babi kawai sai suka yi kicibis sai suka ci karo da shugabanta a bakin ƙofa annabi yusuf yana gaba yana gudu tana binsa a baya ga riga ta danko ta yage ga kuma mai gida ya shigo da haka sai Allah ya ce wa alfa ya sayi da ha ladal babi ai sadafa yusuf wa mar'atul aziz zawjaha inda albab sai suka yi kicibis da su ba zato ba tsammani ba ai aune ba kawai sai suka yi kicibis da shi mai gidanta a bakin kofa to anan malamai su suka ce akwai wani abu da ya kamata a sa mishi lura na cewa Allah madaukakin sarki ya ce wa alfa ya sayyidaha ladal babi can kuma Allah ya ce mana wa ghallaqatil abwaba an nuna mana can kofofin da yawa ne nan kuma an yi maganar ƙofa guda ɗaya to me ya faru sai suka ce taujihin haka shine cewa eh babu musu ƙofofin da yawa ne kuma lallai ta rurrufe su amma da cewar sama'adallahi ya nemi taimako da agaji daga Allah maɗaukakin sarki Allah sai ya nufaci cewa waɗannan ƙofofi suka dinga buɗewa daga ɗaurin da ta yi musu duk sanda annabi Yusuf alaihi salam ya zo kawai wucewa zai wucewa zai wucewa zai domin a hankalce yanda take da wannan ta himmatu akan wannan abin da ta bijiran mishi da shi zai zo ya tsaya sai ya buɗe ƙofa sannan ya ƙara buɗe ya za ta cin mishi ba zai samu damar da za a ce wasu tabaka ba har suka yi rige rige rige ana yin saniya akan in an tashi wuri fetan ne an tafi a guje kai ka tafi ni ina binka amma da sa'ilin da aka yi zaman cewa sai na tsaya na buɗe sannan kuma in kina baya kina jira na sai na buɗe sai mu ƙara tserewa kun ga ba zai ɗauki haka ba shi yasa sai malamai suka ce taujihin shine wa alfa ya sayi da hanadal bab Allah madaukakin sarki ya bubbuda masa wannan kofofin saboda ya nemi agaji a gurinsa da haka shine mai kun fa yakun sai ya ce kun kofofi ku bude kuma suka kasance sun bude annabi Yusuf alaihi salam ya zamanto yana tafe ita kuma tana bin sa a baya har sai da aka zo ladal babi to wace kofa kenan kofa ta ƙarshe wadda ita ne shi kenan an fito sai kuma shi ga mai gida ya taho قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم سيتشي menene sakamakon da ya dace da wanda ya nufi iyalanka da wani mummunan al'amari sama da ya kasance an rufe shi ko kuma a yi mishi azaba mai raɗaɗi kai tsaye ta shiga bayani na farko shine ta yi ƙoƙarin ta kubutar da kanta saboda ta riga da ta san cewa an riga an kama wannan al'amari a zahiri gashi nan ido yana ganin menene ya faru mai hankali ba zai dauki a bashi wani labari sama da wannan ba to yanzu ita ya za a yi ta zame ta haffafa wa kanta nauyin abin da ta aikata da haka sai ta fara magana a matsayin wanda ya fara magana galibi maganarsa ta fi tasiri sama da wanda zai zo ya magana daga baya sannan kuma a maganar ta ta yi amfani da lafazi da take wanke kanta tas da soso da sabulu kar a yi mata zargin komai ta wurga laifin ga baki ɗaya ta yaɓa shi zuwa gawa annabi yusuf alaihi salam ba ta tsaya a nan ba ba wai ta ce ya zo ne ya neme ni ba ko kaza kaza sai ta yi amfani da kalmar da za ta yi mawa mijinta tasiri da ita a zuciya man arada bi ahlika duk wanda ya nufaci iyalanka kin ga ana nuna mishi kenan me ana so a keta alfarmarka ne za a shiga mutuncinka za a yi kaza kai kuma karka kyale ba wai karka kyale ta yi shiru ba sai ta ma shiga ba da shawara da kuma nuni daga hukunce-hukuncen da ya kamata ma a yi ruwa ku ga yadda ta haɗa ga baki ɗaya al'amura a cikin dunkulallun kalmomi ta ce, Ma jaza'u man arada bi ahlika, menene sakamakon wanda ya nufi iyalanka, su'an bi ahlika su'an ya nufi iyalanka da mummunan al'amari. Ma'ana ma ba ta tsaya an bata shi ba kowane irin nau'in mummunan lamari, illa an yi sujana, ni dai ban ganin komi ya dace da shi sama da ni, an yi sujana, a rufe shi a kurkuku aw azabun alim ko kuma a yi mishi azaba wadda take mai radadi ta haka kawai ni ina ganin ga abin da ya dace da aikata Sheikh Gumi rahmatullahi alaihi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yake cewa a cikin tafsirin Saraddul Adhan yace ku duba ku ga yanda ba da raddi tanzihi nafsiha yanda tai maza maza ta yunkura gurin tsarkake kanta gurin kubutar da kanta daga wannan abin nan din sannan kuma a cikin amsar tata wa sarfil qatl an yusuf saboda kaunar da take yi wa annabi yusuf alaihi salam bata ba da option din cewa a kashe shi ba sai ta kawo wasu options din daban ma'ana dai har yanzu tana son shi sannan sai ta kawo ukubatai ni guda biyu na farko asijin aw ad sai ta fara kawo a rufe shi ko kuma a yi mishi me a yi mishi duka wa qaddamat as-sijna ta kuma fara ambatar cewa a kulle shi haufan min an yusaba bi adha saboda tana jin tsoron kar ta fara zancen duka ya zama dukan za a fara duka bari ta sa shi a second option ai ina ga dama haka ne ko yanzu ko ko ko menene ko jam ake yi ba ana ci a sa first option da ko da second option na farkon shi aka fi sa abin da ake so to dama abin da aka fi so shi aka fi kira a farko zaɓin da haka in kika ba da first option shi aka fi mai da hankali a kansa sama da second da haka ai jana a saka shi a cikin kurkuku shi ne zaɓinta na farko amma kar a ce shi kaɗai ta faɗa sai ta ce awa azabun alim ko kuma a mishi duka duka wanda yake mai raɗaɗi sai malam ya ce wa haza ma ya dullu ala farti zaka'iha malam ce wannan yana nuna mana yadda ta kai makura gurin wayo da dabara ma'ana mace ce wadda take mai dabara mai wayo ma'a ma kanat alaihi min ad-dahshati wal fashali fi ma aradat minhu yace duk fa da irin yanayin da take ciki na rudewa da mamaki wanda yake aikata aikin rashin gaskiya aka cin masa ai kafin ya tattaro tunaninsa ma ya ga yaya zai kurda ya hagu ya dama ya fita watakila rashin gaskiyarsa ya bayyana amma da ke ita Allah maɗaukakin sarki ya mata baiwa ta wayo da dabara dubi da a cikin yanayin mamaki da take a ciki gashi an cin mata akan aikin rashin gaskiya sannan gashi kuma mai gida ya riga ya yi musu ƙuru-ƙuru ya gansu babu hanyar da za ta yi ta guje a kan wannan abin in ba don wayan da Allah maɗaukakin sarki ya mata ba. Kazalika kuma ga yanayin da take ciki na ta himmatu a kan abin da take kwaɗayi take buri ta samu kuma ta rasa amma duk da haka ku duba ku ga yadda ta tsara wannan zancen. To taƙila wata sai an ba ta yini guda tana tunani kafin ta fitar da dabarar da za ta ɗura magana akan wannan irin wannan tsarin. shi yasa da malami wannan magana sai naga ta burge na lallai wannan yana nuna farqi zaka'iha yanda ta kai makura gurin wayo da dabara sai take cewa illa an yusjana aw azabun alim sama da ya zamanto an yi mishi an rufe shi a kurkuku aw azabun alim ko kuma a masa duka duka mai tsanani kamar yadda ibnu kathir ya faɗa yace darban shadidan mubi'an ai masa duka mai tsanani kuma mai mai taba jiki wanda yake mutum zai ji raɗaɗinsa zai ci zafinsa to sai me ya faru malam قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين Allah madaukakin sarki yake ci gaba da hakaito mana abin da ya faru a wannan yanayi bayan ta yi riga malam masallaci ta yi zafin nama nan da nan ta tare abin da ra'ayinta da take so ta bayar da kuma yadda take so ta nuna ita ce mai gaskiya annabi yusuf alaihi salam bai yi shiru ba sai ce qala hiya rawadatni an nafsi lallai fa ita ce wadda ta bibiye ni akan karan kaina ma'ana ita ce ta bijiran min da bukatarta ba so ɗaya ba ba so biyu ba yanzu dai yanzu wannan abin shine ya auku a daidai wannan gaba ta yanzu hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha mai ba da shaida daga cikin ahalinta sai ya ba da shaida in kana qamisuhu qudda min qubulin idan ya kasance rigarsa ta yage ne daga gaba fa sadaqat wa huwa min al-kadibin to lallai ita ce mai gaskiya shi kuma zai kasance cikin waɗanda suka yi ƙarya ma'ana abin da ya faɗa ba daidai ba ne ba wa in kana qamisuhu idan ya kasance rigarsa kudda min duburin ta yage ne ko ta kece ne daga baya fa kadabat wa huwa min as-sadiqin to lallai ita ta yi ƙarya shi kuma ya kasance cikin waɗanda suka yi gaskiya akan wannan al'amari domin dukkan su guda biyu yanzu kowa ya faɗi maganarsa ita ta wulla mishi tuhuma shi kuma ya ce me hiya rawadatni an nafsi ita ce wadda ta neme ni akan karan kaina tai kokarin ta ja hankali na zuwa ga gare ta to a fadin Allah madaukakin sarki ya fara hiya rawadatni an nafsi akwai wasu abubuwa da ya kamata a ce mun lura da su annabi yusuf alaihi salam da ya tashi ya ce hiya rawadatni an nafsi ita ce ta neme ni akan karan kaina Ma'ana ita ta bijirar da bukatar ta zuwa gare mu za mu lura da abubuwa kamar haka na farko yanda annabi yusuf ya ba da amsan nan a takaice al'ijazu fil hadith ya takaita maganar ƙarshen takaitawa kuma ta da ma'ana kuma ta ba da abin da ake so ya musanta hiya rawadatni an nafsi sa'irin da ita da ta tashi ku duba ku ga dogon jawabin da ta yi gurin kafin ta isar da nata sakon da take so ta nuna cewa ita baranta wannan sai ya mana ashe gaskiya ba ta bukatar dogon zance kafin a yadda da ita gaskiya duk kankantan abin da yake cikin ta na kalmomi tana nan a matsayin ta na gaskiya ba ta bukatar ado da kawatawa da dakko wancan da karmo can gurin kawai ya faɗi abin da yake akan shi shi yasa sai Dr. Mustapha Al-Adawi da yake magana a daidai nan sai da ya ce al-ijazu fil hadithi ma'an nisa'i wa adamu listirsali ma'ahu yace anan za mu fahimci takaita magana da mata da kuma rashin sakin baki da jan zance idan ana magana da su ai magana gwargwadon lalura gwargwadon bukata sannan abu na biyu al-ijazu fil hadisi ani su'i wash-shar takaita magana idan an zo ana magana akan abin da ya shafi munanan al'amura abin da ya shafi al'amura na sharri to a takaita magana akan su ba bukatar ai ta dogon jawabi annabi yusuf alaihi salam bai ce a dama can ta taba nuna min kaza ba tuntuni nake kubuce mata ran nan ma ta yi kaza yanzu ma sai ta yi kaza sai muka shiga ɗakin sai ta ce kaza sai na ce kaza kawai hiya rawadatni an nafsi saboda shi zance na sharri zance mara daɗin ji ba a so ai ta faɗaɗa shi ai ta yalwata shi ai ta magana a kansa shi yasa ni har kullum har a irin yanzu yanayin rayuwar da muke ciki ko da mutane waɗanda suke masu tunatarwa da faɗakarwa na kan ga beken wani lokaci idan wasu al'amura sun faru munana a cikin al'umma a ɗauko su a yi ta labarin su bitafil a yi ta ba da labari daki daki ko waɗansu masu laifin an je an kama su sai a ce za a yi hira da su to ya aka kika aikata kaza eh guri kaza muka je to sai kuka yi ne sai mal fa'ida ta wata fa'ida a wannan tsawaita maganar da janjana ta da za a yi ta yi su waɗanda suke aikin jarida su nasu su ‘yan ba da labari su nasu malamai ma in sun tashi a yi ta yalwata labarin a yi takkacancana a nan gurin wani shi kuma shaidan zai ɗan samu shi ma ya samu wata fikirar da shi ma zai ɗora nashi shaidan cin akai a ci gaba da haka la khaira fi tawassu babu wani alkhairi a gurin da labari na mummunan al'amari ko wani al'amari marar daɗin ji ko na sharri idan ya faru a cikin al'umma ƙoƙari ake a taƙaita shi in za a kawo labarin lil'ibra to a bada shi a dunkule a taƙaice eh wata mata ta aikata kaza wani mutum ya yi kaza kun ga ya kamata a ɗauki izina irin wannan bai kamata yana faruwa a cikin al'umma ba shikenan amma ai an ce mijinta ma kaza sai aka ce ita ma matar ta yi kaza sai kaza ya faru wanda wannan ba abin da yake bayarwa ila khawdi fi a'radin nas wani lokaci kutsawa cikin mutuncin mutane da daukan haƙoƙin su a cikin abin da ba mu da tabbaci akan su Allah ya kiyashe mu kamar yadda a cikin nan ah, malamai suka ce idan aka lura da yadda annabi yusuf alaihi salam ya magana za a ga magana ce da ke cike da ladabi da mutuntawa duk da abin da ya faru domin bai mata ma magana da damirul mukhatab ba cewa ga ta nan a gaban shi lam yakun mukhatiban laha sai mata magana da damirul ghaibi ke an tirawatini an nafsi ke ba ke kika neme ni a sai ce hiya rawadatni ita ce ta neme ni akwai mutuntawa da girmamawa a ciki na magana duk da gashi mai laifi ce to amma bai yi mata magana gatsau a matsayinta na uwar ɗakinsa ba sannan bai yi mata magana na gashi ai kina gabana ina gaban ki ba domin yanda hikayar ta nuna ana tare ne a guri guda gaba ki da amma bai ce ke ba ce ƙarya kike ke ce ba sai ce hiya cike da mutuntawa sannan kuma kaucewar shi da cewa an tirawattin ya an nafsi ya taƙaita buɗe babin musayar yawu da cece ku ce inda ya ce ke kika ta ce a ni ba haka bane ba iya ne amma yana cewa ni rawa da da waye ke magana ba da ita yake magana ba yanzu da waɗanda suke gaban su kamar yanda ne ashahid da mai gidanta da suke a tare dan haka da su yake yin magana ba da ita ba domin ita ta da shi sun san hakikanin abin da ya faru ta faɗi ta ta ƙaryar ba da ita yake yi ba da su yake yi da haka wannan gaskiya yana daga cikin abubuwa na ladabi da ya kamata a ce mun ladabtu da su a waƙa'i na rayuwarmu na yau da gobe da suke faruwa domin a mu samu mu siffantu da abubuwa waɗanda suke na kyawu. To, malam Allah madaukakin sarki da ya ce wa shahida shahidun min ahliha sai mai ba da shaida daga cikin iyalanta ya ba da shaida. Malamai sun tattauna akan wane ne wannan mai ba da shaida tattaunawa mai tsayi a da yawa daga ciki al'imam ibn kafir rahmatullahi alaihi ya kawo maganganu da yawa wanda ba za mu fassala a kansu ba na farko ya ce annahu min khassatin malik an ce daga cikin mutane ne na musamman a fadar sarkin garin a lokacin wasu kuma suka ce a'a dan aminta ne ma'ana dan baffanta ne kuma ya kasance dattijo ne mai shekaru kuma mutum ne mai hikima da zurfafa tunani akan al'amura wasu kuma suka ce a'a wani mutum ne matashi mai gemu daga cikin malamai duk da suka tafi akan wannan akwai in aka duba tafsirinsa ga ibnu jarir ya kawo ibnu kathir ya kawo malamai da dama sun kawo kuma sun hakaito waɗannan daga riwayoyi daban-daban daga ibnu abbas daga mujahid daga sa'id ibnu jubair duka an hakaito riwayoyinsu akan wannan sa'ilin da wasu kuma yanki na malamai ko magana ta biyu akan waye wannan wanda ya bada shaida suka ce kana saghiran fil mahdi yaro ne karami wanda yake a cikin tsimman goyo shine ya bada shaida suka kafa hujja da cewa akwai hadisi da ya zo wanda manzana sallallahu alaihi sallama yake cewa yara guda hudu su ne suka yi magana suna cikin tsimman goyo wanda a cikinsu ya lissafa cewa shahidi yusuf wanda ya ba da shaida akan annabi yusuf alaihi salam kuma ibnu jarir at-tabari rahmatullahi alaihi shi ma ya fi karkata zuwa ga wannan magana ta cewa a, yaro ne wanda ya magana amma alal hakika tattaunawar da malamai suka yi bisa hujjoji da fara'in dan an kalle su akan kissar za a fi tafiya akan cewa babba ne wanda ya magana na farko suka ce shi wannan hadisi da aka fi kafa hujja da shi na cewa mutum hudu sun yi magana suna cikin jarirantaka suka ce wannan riwayar da lafazin cewa mutum hudu bata inganta ba wadda ta inganta tana nan a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun mutum uku babu wani wanda ya magana a cikin wannan yanayi a wannan shekaru a wannan kwanaki a duniya a matsayin jarantaka sai guda uku nan kuma da ya lissafo su babu annabi babu wanda ya bada shaida akan annabi su da haka kun ga riwaya ce waccan da'ifa an samu wadda ta fita karfi ta riga da ta tunkuɗe ta sannan na biyu suka ce zahirul qur'an kamar yadda imam al-albani shaykh al-albani rahmatullahi alayhi yake cewa zahirul qur'ani fi qissati shahidi annahu kana rajulan la sabiyan yace zahirin abinda al-qur'ani yazo da shi akan kissar wannan wanda ya bada shaida ya fi nuna cewa babban mutum ne mai hankali ba yaro karami ba yace id law kana tiflan la kana mujarrada qawlihi innaha kadhiba kafiyan wa burhanan qati'an li annahu min al-mu'jizat yace dan da yawo ne karami to da faɗin shi cewa inna haka ba kaɗai ya wadatar ta zai yi ƙarya take yi kaɗai wannan maganar tashi da Allah ya nufa yi a wannan lokacin da a ɗabi'a ta ɗan adam ba a ganin cewa ɗan adam yana magana a lokacin ya isa hujja ba sai ya zo yana kafa hujja da abin da yake rigar shi kaza ya faru da ita ko an yi kaza ko in rigar shi ta baya ne ko in ta gaba ne duk bai bukatan wannan inda jariri din ne kawai zai faɗa ne ya ce ƙarya take yi kuma za a yadda saboda ya zamanto minal mu'jizati da haka sai ya zamanto abin nan din kuma ya ƙara cewa wala mahtija an wala mahtija an yaqula min ahliha da kuma ba a buƙatar a ce wai min ahliha wanda ya bada shaida min ahliha inda jariri ne ko daga ina jaririn ya magana zai zama to hujja amma fadar Allah madaukakin sarki da cewa min ahliha ya nuna cewa wanda ya bada shaida daga ahalinta yake kuma gaskiya ya nufata inda ba gaskiya ya nufata ba to da zai goyi bayan ‘yar uwarsa ne, ko zai goyi bayan ita da take Allah ya nasabta shi cewa min ahli hasi ya ki ya ba da gaskiya akan abin da yake na annabi Yusuf ko kuma abin da ke ɓangaren da magana ko wurin jayar da abin da ya shafi gaskiya ta annabi Yusuf. Da haka wannan ita ce magana akan abin da ya shafi shi shahid ɗin. Magana mafi rinjaye shi ne shahid ɗin nan mutum ne babba kuma Allah ya ce mana min ahliha daga cikin ahalinta amma ya take da shi ya take da shi ba mu sani ba domin Allah madaukakin sarki ya gaya mana dangantakarta da shi ba to sai ba da shaida shaidar da ya bayar sai ya ce in kana qamisuhu qudda min qubulin idan ya zama to rigarsa ta yage ne daga gaba fa sadaqat to tayi gaskiya wa huwa min as-sadiqin sai zaman to shi ya huwa min al-kadhibin afwan sai zaman to shi maganar sa ƙarya ce ta ta ce gaskiya ai abin da yake so ya ce idan ya zamanto rigarsa daga gaba ta yagi to zai zamanto a hankalci abin da za a fahimta annabi yusuf alaihi salam shi yake binta ita kuma tana kokarin ne ta kubce wataƙila garin kici kicin ta tunkuɗe shi har ta yaga mashi rigarsa ta gaba domin shi yake nufatatta wa in kana qamisuhu qudda min dubrin idan kuma daga baya rigar take to me yake nunawa shi ke gudu ana binsa to malamai sai suka ce wannan bawan Allah ya yi dabara gurin ba da amsa domin da ya fara magana berin jayar ko bai kawo abin da zai zama ya yi favorin ɗin annabi yusuf ba ma'ana abin da zai nuna ya fi karkata zuwa ga ɓangarensa ba sai ya fara kawo abin da yake zai fi watakila hujja a ɓangarenta sai ya fara ƙaddamar da ita ya ce idan rigarsa ta yage ne ta gaba to ita ce mai gaskiya shine mai ƙarya an girmama matsayinta ita ce a gaba ita ta fara magana kuma dukkansu a gidanta suke kuma zahiri ya nuna annabi yusuf ne mai gaskiya to kar tun farko ma a ce ba a yadda ba kaza sai aka fara ta son ta ji cewa kamar ai ba wai an haɗa baki ba ne ba ko kuma an so a ban a nuna cewa ni ba ni da gaskiya ne tun farko sa'ilin da kuma da ya zo ya magana akan cewa shi kuma bangaren annabi yusuf wanda ya nuna idan kuma daga baya ne to shi ne mai gaskiya ita kuma ita ce mai ta faɗi abin da yake ba haka ya faru ba shi ma kuma ya yi abu wanda yake na adalci ya yi abu wanda yake na adalci wanda yake nuna cewa ya yi balansin abin kuma wanda yana cikin ɗabi'a da ya kamata a ce mun ɗabi'antu da ita ko da kana ganin wane shi ya fi kusa da kai ko kuma gaskiya a guri kaza take ko a yi ƙoƙarin abu abin cikin risilama da kuma ba da hujjoji waɗanda suke za su kama kai ba za a ga cewa ka yi ta'atufi ba ne ba da ɗayan ɓangaren sama da ɗayan ɓangaren shi ya sa aka ce wai ya fara ne da faɗan nata li'an li nafi tuhumati an nafsihi saboda ya kubutar da kansa daga cewa a tuhumce shi akan abin da ya faɗa na cewa watakila dama tun farko ya goyi baya ne la yau la yuzannu annahu mutahamilun ala mar'ati al-azizi ya ce wa haza ka kauli mu'mini ali fir'auna fi sha'ni musa in yaku kadiban fa alaihi kadibuhu kamar haka ne Allah madaukakin sarki da yake gaya mana akan mu'minu ali fir'aun wannan wanda ya imani din a cikin iyale ko ahalin fir'auna ya ce in yaku kadiban fa alaihi kadibuhu in ƙarya yake to ku kyale sa da ƙaryarsa wa in yaku sadiqan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum kuma sai fara magana ƙarya kafin me gaskiya dan kar a ce dama tun farko ka zo ne kana mana dadin baki saboda ku koyi bayan shi qul la tusaluna amma ajramna wala nusalu amma ta'malun Allah madaukakin sarki ya ce kace da su kar ku tambaye mu akan abin da muka yi na ba daidai ba ko muka yi na kuskure ko muka yi na laifi kuma mu ma ba za mu tambayi naku ba ma'ana dai mun fara da kanmu don karku ce muna ƙoƙarin ku mu kore ku ne da haka shi wannan da ya zo ya tashi ba da shaida ya ba da shaida ya fara da ɓangaranta don kada a ce yana goyon bayan wa annabi yusuf ne alaihi salatu wassalam to sai me ya faru
فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم
Mm.
يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da ce mana falamma ra'a qamisahu yayin da ya ga rigan nan tasa qudda min duburin cewa ta yage ne daga baya ba daga gaba ba qala innahu min kaydikunna sai ya ce lallai wannan yana daga cikin makircin ku inna kaydakunna azim lallai makircin ku mai girma ne wannan magana da Allah madaukakin sarki ya faɗa malaman tafsiri suka ce wanda ya faɗe ta shine wa mai gidan nan nata domin ita ta faɗi nata annabi yusuf na faɗi- ya faɗi nasa mai ba da shaida ya faɗi nasa wane ne yanzu wanda ya rage bai yi magana ba shine wa alfa ya sayi da ha ladal babi wannan mai gida nata da suka haɗu da shi akan a bakin kofa shine yanzu ake jira a ji ta bakinsa duk kowa an gama zubi ban ƙwaryan to da ya duba rigar ya gani sai ya ga ta yage ne daga baya sai ya yi zamanto ya fahimci karar abin da matan nan tashi ta faɗa ƙarya ne kuma ya fahimci gaskiyar annabi yusuf alaihi salatu wassalam don haka sai ya ce innahu min kaidi kunna wannan abin da ya faru da wannan maganganu da kika yi ba komai bane ba illa makircin ku ku suwa ku mata kin zo ke kika yi abu kuma kina kokarin ki jefi wannan bawan Allah da shi inna kaida kunna azim lallai kaidinku mai girman gaske ne ma'ana makircin mata idan suka so kulla abubuwa suka so yin hila akan abubuwa suka zo su samar da wasu kulle-kulle da wani ɗaure-ɗaure to in suka haɗu al'amarinsu yana zamantowa mai girma sai zamanto a nan ya nuna kirikiri cewa ya yadda da abin da aka faɗa ko ya yadda da abin da annabi Yusuf alaihi salam ya faɗa hiya rawadatni an nafsi domin ga shaida da aka bayar wadda take ta tafi da hankali ya nuna cewa lallai annabi Yusuf alaihi salam mai gaskiya ne akan wannan al'amarin shi ke guje mata ita kuma tana biye da shi tana murawadarsa amma kuma sai gashi ta yi ƙoƙarin manna masa ta yi ƙoƙarin liƙa masa da ake cewa wai ka shafa wa mutum kashin kaji ko to ta yi ƙoƙarin tarata ya mai laifin gabaki da ita ta kubuta a cikin wannan laifi da ta aikata sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ce mana Yusufu a'rid an hada ana ci gaba dai da haka ito maganar wannan ubangida nasu kuma mijinta يوسف أعرض عن هذا ابن كثير رحمة الله عليه يقول أي اضرب عن هذا صفحا فلا تذكره لأحد يا كي يوسف ككور دكان كدغ wannan al'amarin da ya faru kayi hakuri kai yafiya kayi kamar bai faru ba kuma karka ba wani labari Yusufu a'rid an hada ka kawar da kanka karka ba da labari kaga in ka ba da labarin nan zancen nan zai iya fita ya yadu ni kuma babba ne a gari ina da mutunci ina da kima kai kuma ɗa ne na riƙe ka a matsayin kwatankwacin ɗa a cikin gidana idan abin ya fita abin ba zai yi mana daɗi ba don haka arib an haza ka kawar da kai daga wannan abin da ya faru sai ya juyo izuwa gare ta wastaghfiri li dhanbiki kuma ke ki nemi gafarar laifin da kika aikata innaki kunti minal khati'in lallai kin kasance cikin masu laifi Ma'ana kar ki ɗauka dan kin ji na ce a kawar da kai shi kenan ruwa ta sha ko kuma ina nufin shi kenan kin wanku tas da soso da sabulu a'a istaghfiri li dhanbiki ki nemi gafaran laifin da kika aikata domin ke mai laifi ce kun ga anan yayi kokarin ya ba mawa kowa a cikin qadiyar abin da yake ya dace da shi ita an yi mata hukuncin abin da kai ke mai laifi ke ki nemi gafara kai kuma kai aka zalunta kai ake wa ba daidai ba kuma kai ake so a batawa suna amma ka yi haƙuri ka kawar da kai mu binne maganar nan a nan gurin a faɗinsa cewa istaghfiri li dhanbiki malamai sun yi maganganu akan cewa me yake nufi da istaghfiri li dhanbiki shin yana nufin cewa lallai ta nemi gafarar Allah madaukakin sarki akan laifin da ta aikata ko kuma yana nufin ta nemi gafarar Yusuf alaihi salam akan abin da ta aikata masa suka ce an ce a nemi gafarar Allah ne to yana nuna kenan a lokacin su waɗannan mutanen da abin ya faru da su sun yi imani da Allah maɗaukakin sarki kenan sun yi imani da saƙon da annabi Yusuf alaihi salam ya zo da shi kenan da haka shi isa har tun da ta yi abin da Allah ya haramta mijin nan na ta yi ce mata ta nemi gafarar Allah to da akwai daga cikin malamai wanda suka tafi akan wannan ra'ayi na cewa lallai sun imani da Allah maɗaukakin sarki ne sai dai ne ta iya yiwuwa akwai wasu abubuwa da suke aikatawa na kurakurai suka kafa hujja da faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin dai surar a arbabu mutafarriquna khairun amil wa amillahu wahidul qahhar ya nuna ashe a lokacin akwai wanda suka yi imani akwai wanda basu yi imani ba kuma annabi Yusuf alaihi salam yana kokarin fahimtar da su cewa tsayawa ga Allah maɗaukakin sarki shi shi kadai da tsantsanta ibada gare shi shine abin da yafi alkhairi sama da rarraba allolin an yi imani da Allah kuma a yi imani da wasu alloli ana ganin illa li yuqarribuna ila Allah zulfa da haka sai suka ce to a wannan istighfari dan biki ya nuna cewa lokacin su sun yi imani idan da wasu suka ce a'a wannan ba magana bace ba da cewa istighfari min Allah ba yana nufin cewa ki nemi gafarar Allah madaukakin sarki ba sai dai ne istighfari li dhanbi alladhi waqa'ti fihi fi haqqi yusuf ki nemi gafara akan laifin abin da kika aikata ga haƙƙin annabi Yusuf alaihi salam na farko ki ce kika neme shi kika yi murawadarsa na biyu ga khiyana da kika yi min ni a matsayina na mijinki kin ci amana ta kin yi yunkurin ki haɗince ni na uku ga jifan da kika yi wa annabi Yusuf na cewa shine ya neme ki bayan ke kika neme shi da haka waɗannan laifuffuka da suka taru sai ce ta nemi gafara su domin bakinta ya yi gum alkur'ani bai haka yi cewa ta ce wani abu ba tun daga wannan magana ta farko to tun da ruwa ya riga ya kare wa ɗan kada ba fa abin da ya rage miki illa ki nemi gafarar mu akan wannan abubuwa da kika kasance kika kina kika kina aikatawa innaki kunti min al-khati'in lallai kina cikin waɗanda suke masu kuskure ne masu laifi imamul qurtubi rahmatullahi alaihi ya ce Allah maɗaukakin sarki bai ce innaki kunti min alkhafi'ati ba bai ce kina daga cikin masu kuskure mata ba sai ce min alkhafi'in ce saboda ɗabi'ar yaren alkur'ani duk abin da maza da mata suka haɗu akai to aka rinjayar da ɓangaren maza ne sama da mata ga shi dai inna hunin kai da kunna inna kai da kunna azim ana magana ne akan jinsin mata amma da ta kuskure ba daga bangaren mata kadai yake ba sai Allah madaukakin sarki ya ce minal khati'ina bi ce minal khati'ati ba saboda kar wani ya dauka cewa kadai mata ne masu kuskure Allah madaukakin sarki sai amfani da zamirin muzakkar a nan gurin saboda ya zamanto da maza da mata duka sun shiga a ciki sai zamanto innaki kunti minal qaumil khati'in kin kasance daga cikin mutane waɗanda suke masu kuskure kuma wanda wannan yare ne na alqur'ani ko da ana magana akan mata in an zo abin da yake maza da mata suna haduwa akai zamu ga salon ya canja Allah mana ukukin sarki da yake mana magana akan a wannan innaha kanat min qaumin kafirin da ake mana kissar malikatu saba' Allah ce inna hakanat lallai ta kasance min qaumin kafirin bai ce min al-kafirati ba sai aka ce min qaumin kafirin wa kanat min al-qanitina ba a ce wa kanat min al-qanitati ba saboda al-qanitin ya fi gamewa lafazin idan aka yabba shi akan lafazi na muzakkar ya game bangaren maza da bangaren mata baki daya to a bisa wannan daidai wannan gabar tun daga zaman da ya gabata zuwa yanzu tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki wa lamma balagha ashuddahu har zuwa nan da muka tsaya kusan za a ce kamar an ƙare kuma wani bangare again na wani kissa din yanzu abin da ya faru tsakanin shi da Imratul Aziz tun daga farko har zuwa ƙarshe za mu samu darussuka masu yawa a ciki daga ciki kuma fiya muhimmanci akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki wa kazalika najzil muhsinin Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana yadda yake sakantawa bayan waɗanda suka kasance sun kyautata ita kuma kyautatawa kar mu ɗauka tana shiga wani ɓangare ne guda ɗaya a'a tana shiga komai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah madaukakin sarki ya rubuta ya farlanta kyautatawa akan komai da haka a mu'amala akwai kyautatawa a ɗabi'a akwai kyautatawa a koyarwa akwai kyautatawa a komai da muka sani na rayuwa akwai abin da ya shafi kyautatawa ga junanmu kyautatawa ga karan kanmu kyautatawa ga ƴan uwanmu na jini kyautatawa ga makota kyautatawa ga 'yan uwan addini kai har akwai kyautatawa ga waɗanda ma addini ku ya sha babban idan zamantakewa da mu'amala ta haɗa da haka musibbanta da sifa ta kyautatawa a cikin dukkanin al'amuranmu sannan a faɗinsa da Allah madaukakin sarki yake faɗa da yake ga mana wara wa datu lati wa fi baiti an nafsi wa ghallaqat al abwab wa qalat hayta lak innal duka yana mana hadarin kebancewa da mace wadda take ba muharrama komai zai iya faruwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce wanda duk mun san da wannan ne cewa haramcin namiji ya keɓe da mace wadda take ba muharrama sa sannan mun ƙara samun ilimi akan abin da ya shafi me ake nufi da alhammu sannan kuma ya zami taujihin hammin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam qawluhu qala ma'adha Allah yani mutsaran Allah madaukakin sarki wannan sai nuna mana ashe neman taimakon Allah madaukakin sarki dabi'a ce ta annabawa da kuma mutane nagartattu duk irin yadda suka shiga wani yanayi duk yadda suke hasashen suna da ƙwarin gwiwa da za su yi wani abu su nemi taimako da agajin Allah madaukakin sarki musamman akan abin da yake na rudar zuciya ne abin da ɗan adam yakan iya samun zalla ma'ana yakan iya samun zamiya da to karki karki ji cewa kawai a aini alhamdulillah aini Allah ya ban ƙwarin wuya a ake ni tsaron Allah madaukakin sarki a cikin wannan al'amari da kuma cewa Allah madaukakin sarki ya kare ki daga sharrin shaitan zuciya wadda take ba ta cika da tsoron Allah maɗaukakin sarki ba bata cika da soyayyar Allah maɗaukakin sarki ba ita ce shaitan yake samun damar cika ta da gurbi da kawace-kawacen rayuwar duniya domin imra'atul aziz ga abin da ya faru da ita sa'ilin da shi annabi yusuf alaihi salatu wassalam da Allah ya ce innahu min ibadina al-mukhlasina zuciyar ta cika afwan malama faki dan dana mana shi zuciyar ta riga da ta cika da tsoron Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya zamanto ya kubutar da shi daga abin da yake asu wal fahsha wastabaqa al-baba suka yi rigegeniya suka yi tsere dan kamuga suka yi rigegeniya suka yi tsere zuwa ga kofa wanda wannan sai nuna cewa mutum idan ya ga cewa zai fada halaka ya kamata ya yi karce ko bakin rai bakin fama akwai wannan ku taimaka mana a kan shi Allah mutum ya kamata ya yi bakin rai bakin fama gurin kubutar da kansa a afon ba ni wannan kan ya kamata mutum ya yi bakin rai bakin fama gurin kubutar da kansa akan abin da yake tunkararsa na halaka karki zauna sanyin jiki karki zauna to ya zan yi to kaza ko kuma ai ba damuwa za su yi ta yi ba zan kula su ba a'a ya zamanto cewa duk sanda wani al'amari ya zo da kike ganin halaka ko bata a ciki to ki iya bakin kokarin ki ki kauce wannan al'amari da annabi yusuf alaihi salam gashi nan a karshe tafi wasta baqal baba to ke da ni asuwa haka duk abin da ta ga tun karo ki na halaka to ki kokarin ki guje mishi iya bakin kurewar ki sannan a ciki za mu fahimci dama da aka bayar ta aiki ko hukunci bil qara'in al'amalu bil qara'in an zo yake hukunci ma'ana abin da ake nufi da qarina abin da zai alamta maka na cewa ga haƙiƙanin wani abu da ya faru a zahiri ba kwanan aka yi abu amma kuma hujja da qarina ta nuna cewa ga abin da ya faru to sai a yi hukunci da wannan a inda aka samu haka shine shaidar da shi wannan mai jiba da shaida ya baya bai nan aka yi amma sai amfani da karina ya amfani da abin da zai iya tabbatar da kaza sai ya ce idan kaza ya faru to kaza ne in kaza ne to kaza ne kun ga a wannan karina ya amfani da ita ba zahiri ba sannan kuma mu duba duk mu ga yadda shi al'aziz mijin wannan mata yanda ya yi wani aiki na dattako yadda ya ƙoƙarin kare mutuncin kansa da na iyalinsa ta hanyar ya nemi a'rid an haza ka kawar da kai daga wannan a suturce wannan magana abin ne ta anan wanda wannan shi abin da ya kamata ya zama to a tsakanin ma'aurata ko da wani abu marar daɗi ya gita in ba a da lalurar fitar da shi to kar a fitar da shi domin a rike mutuncin auren mutane da suke waje su kalli wannan auren da kima da mutunci ba su dinga kallon a aiwa da kawai haƙuri yake yi da wancan saboda halinta kaza ne ai ta taɓa mai kaza ma ai ta taɓa mai kaza abu na ƙarshe shine wajabtin neman gafarar Allah maɗaukakin sarki a duk sanda muka aikata laifuka waɗanda suke na ba daidai ba domin ya ce wastaghfiri li dhanbihi ko da ba ana magana ba ne ba a kan waɗanda suka yi imani a matsayin cewa ta yi imani a lokacin to sani wanda kuke imani da Allah maɗaukakin sarki idan ya aikata ba daidai ba abin da ake so shi ne nemi gafarar Allah maɗaukakin sarki a kan wannan laifin nasa da aka mu zaman ko masu yawan tuba ga Allah maɗaukakin sarki da neman gafarar sa a kan abin da muka aikata na ba daidai ba na so mu shiga gaba ta gaba wanda ban sani ba ko malama tunda mun ci samu minti hamsin da wani abu ai ba mu cike awa ɗaya ba za ku yi mana lamuni ta malama za ta karanta mana alal akalli ko tarjama ne sardan sai mu yi in ya so zama na gaba gobe in Allah ya kai mu sai mu dora akai bismillah
وقال نسوة في المدينة في المدينة امرأة العزيز قرائب وتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين
Mm.
فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت وقال يخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن آية الله ما هذا بشرا قلن هذا لله ما هذا بشر من هذا إلا ملك قريب
Allah ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labarin Annabi Yusuf alaihi salam yanzu an rufe wancan shafin na abin da ya faru lokacin da hadisar ta faru sai Allah madaukakin sarki ya ce wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi Allah yana gaya mana cewa sai aka samu wani adadi na mata niswatun ma'ana wani adadi wanda yake ba mai yawa ba domin niswa jam'u qilla ne an-nisa shine jam'u kasra sai ya ce wa qala niswatun sai wasu adadi na mata suka haɗu ko suke cewa imra fil madinati a cikin dai wannan gari nasu na misra imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi wai ba ku samu labari ba imra'atul azizi matar azizi turawidu fataha an nafsihi tana kokarin ta ja hankalin matashin nan da yake gidanta akan cewa ya zo zuwa gare ta qad shaghafaha hubba lallai soyayyarsa ta rufe mata ido soyayyarsa ta cika mata zuciya inna lanaraha fi dhalalin mubin lallai muna ganta akan kuskure akan bata wanda yake mabayyani falamma sami'at bi makrihinna lokacin da wannan zance nasu ya riske ta ta samu labarin abin da suke faɗa akan ta game da abin da ya auku tsakaninta da Annabi Yusuf wa arsalat ilayhinna sai ta aika zuwa ga gare su wa a'tadat lahunna muttaka'a ma'ana ta gayyato su kuma ta shirya musu wani zama na cin abinci na musamman wa atat kulla wahidatin minhunna sikina sannan ta ba wa kowace ɗaya a cikin su wuka ma'ana ta ajje musu abin da za su ci wanda za su yi amfani da wuka gurin yanka shi wa qalat ikhruj alayhinna sai ta ce ga annabi yusuf alayhi salam fito zuwa ga wannan majalisi mana ka fito su ganka falamma ra'aynahu lokacin da suka yi ido hudu da shi suka ganshi akbarnahu sai suka girmama sha'aninsa suka fahimci wane ne shi wannan wanda ake magana a kansa din nan wa qatta'na aydiyahunna sannan suka yanka hannayensu tsabar tafiya gurin kallansa da yadda tunaninsu ya tafi ba su san cewa ma suna yanka hannayensu ba wa kulna hasha lillahi suka ce tsarki ya tabbata ga Allah ma haza bashara wannan kan ai ba dan adam bane ba wannan ba mutum bane ba in haza illa malakun karim lalle wannan ba kowa bane ba face mala'ika ne wanda yake karimun mai girma wannan shine abin da ya faru a bidayar wannan kissa ta baiwar Allah nan wato Imra'atul Aziz da kuma mata da suka yi ta tsegumin abin da ya faru da ita wanda akan shi insha Allah ta'ala gobe idan Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai ya ara mana da lafiya za mu dora domin mu ji menene abin da malamai suka ce akai abin da na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu tarayya da ni da ku baki dai a cikin lada ya ba mu ikon aiki da shi wanda kuma ne kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe min ya kuma nusar da mu wannan kuskurewa tawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته